sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci.
A wannan watan na Ramadan, dayar fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman sunna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya, tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin. Kamar yadda darar fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darun fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darun fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darun fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darun fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darul fikirin har ila yau darul fikirin na son bunƙasa aikanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da ɗan uwa musulmai da su taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya bai cin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app ɗin darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko faza ko kuma e-naira don sauwaƙawa kuma ga wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke Money Point Microfinance Bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu.
Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida. Darul fikiri ta kuce domin yaɗa sunna.
da abin hawa kafin baɗi ka tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah na maka jinjina ka sa musulunci yayi gaba.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو تكر همر الله منا مريت الجمعة ترى قوات رمضان شكرا تدبو العيدة داريه هدو أربعين دهدو wadda ita ce rana ta ƙarshe ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da uku za mu kuma shiga cikin almusabbihat surori ne guda biyar da suke fara da tasbihi sabbaha lillahi guda uku da yusabbihu lillahi guda biyu wanda surori ne yan madina masu karantar da yadda za a tsarkake Allah subhanahu wata'ala da kuma yadda za a san darajojinsa da matsayinsa wanda ya cancantar da shi ya zama shi kaɗai ne abin bauta. الرمى بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم
بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم sifofi ne na girma da daraja guda goma maɗaukakin sarki ijiranta ba kansa a farkon wannan sura yace sabbaha lillahi ma fi samawati wal ard wanda ke sama da wanda ke ƙasa suna tasbihi ga Allah akwai masu yi da lisanul hal akwai masu yi da lisanul maqal idan nace subhanallah kaga na tsarkake Allah da lisanul maqal ko to da lisanul halifa shine ciki na ya murda in shiga ban daki na yadda ni dan adam ne kasashe mai bukata ya fidda najasa daga jikinsa amma Allah ya tsarkaka daga wannan to don haka dukkan halittu suna tasbihi haƙiƙatan kowanne suna tasbihi ga haƙiƙa ne wa waqi'an kowanne suna tasbihi ga yanayinsa ma'ana duk wanda a sama da wanda a ƙasa ya yadda kafashe ne wa maɗaukaki wa kamili wa cikakke shi kaɗai ne ya zan komai nasa kamala ne duk sifofin Allah sifatu kamalin ne yanzu ni ina magana kuna ji ko amma kuna jin magana da ake can wajen masallaci ya nuna kuna da ji amma jin ku tawayye ne amma shi Allah komai da komai yana ji a yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun ubangiji iliminsa ilimi ne wanda a haƙa bi kulli shay'in ya san komai da komai la yazubu anhu mithqalu dharratin fil ardi wala fis sama' daidai da ƙwayar gero a sama ko a ƙasa ba ta ɓoyewa ga Allah. Ya alamu dabiban namlati sauda fil lailati zalma ala sakhrati samma a duhun dare akan bakin dutse ubangiji ya san bakar tururuwar da ke tafiya a kai ba kuma ya santa ba ya san halinta yunwa take ji zai gaida din ta zuwa inda za ta samu abinci in ciwo take ubangiji zai kai ta ga wato ciyawar da in ta ci za ta samu waraka in ka ce maganan ƙarfi ƙarfin ubangiji ya buwaye komai ya buwaye talikai shi yasa tabaraka ta'ala ce khalaqna samawati wa laqad khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wama masana min lughub yanzu duk wanda ya wuni aiki nan cikin mu yana ji a jikinsa ko ko baka yi ni komai ba ka kai ka komo da kake yi an jima da dare zaka kasa zaka je ka fadi kai bacci saboda me min at-ta'ab min al-lughub min al-i'ya min as-sa'ama ka gaji ka kusa ka bukaci hutawa to haka Allah halitta sammai da ƙasa a kwana shida ya fara da al'ahad rana ta ɗai kenan al'isnain rana ta biyu al-sulasa rana ta uku al'arbi'a rana ta hudu al-jum'a al-khamis rana cikin biyar sai al-jum'a asabar ko da aka waye asabar Allah ya gama halittarsa mai da ƙasa a haka bai gaji ba saboda ne saboda ba ya yi aikin ne daman don yana buƙatar ya yi shi ba ya yi aikin ne don hikimarsa ta sa ya yi amma da ya so da sama da ƙasa ya halitta so da kun fa kun da ya ce kun sama da ƙasa duk sai su zama to amma ubangiji yana so ya jera wani abu akan wani wani abu ya riga wani wala aidakum la takfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn kasa aka fara halitta wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin mhm wa ja'ala fiha rawasiya kwana biyu an halitta kasa sannan a wasu kwana biyu wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa qaddara fiha aqwata fi arba'ati ayyam in kaga ne duka kwana hudu sawa al-sa'ilin thumma istawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun فقال لها وللأرض ائتيها طوعا أو كرا قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها لو هكا يهل التكسة لهديد التنين الأهد إتتي رانا فرقو أفاتي مسلنج شيسا سنة الأحد لتنمي سنة الاثنين ثلاثة سنة الثلاثة دقى ثلاثة الأربعة دقى الأربعة تهدو لو هكا لهديد الاتنين يكسا talata da larba ya dasa mata duwatsu ya fitan mata da tsire ya kaddara mata abin da yake so sannan alhamis da jum'a ya halitta sammai ubangiji yana so ya koya mana kai abu a hankali yadda zaka cimma muradinsa amma abin da ya dame mu anan wa ma masana min lughub duk wannan aikin na kwana shida Allah bai gaji ba kaga kenan karfin sa ya kai munta don haka sabbaha lillahi ma fi samawati wal ard duk wanda a sama da wanda a ƙasa ya tsarkake Allah don me domin shi kadai yake da sifofin kamala kenan na ƙasa ba ta kai gare shi ya keɓanta da kamala don haka daga cikin sunansa assalam kubutacce assalamu min kulli aib assalamu min kulli naqs assalamu min kulli shay shi yasa duk sifofinsa sun gwamu da salama na ya ce wa huwa al-azizul hakim salamun fi izzati salamun fi hikmati a can gaba ya ce wa huwa ala kulli shay'in qadir salamun fi qudrati komai na Allah salamun ne ma'ana babu aibi a ciki sabanin sauran halitta don haka ne Allah bai kama da kowa ba laisa ka mislihi shay wa huwa as-sami'ul basir bai ji ne mai gani kaga kenan yana ji yana gani ba irin jimu ba irin ganin mu ba jin sa daban da namu ganin sa daban da namu to ba za ka kore ma Allah ji da gani don dan adam yana ji ya gani yana gani ba inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basiran Allah ya kira ɗan adam sami'un basir don haka babu bukatar sai ka yi tawilin sifofin Allah babu bukatar sai ka kore ma Allah sifofi saboda kar su yi kama da ɗan da mun ba su da kamar in ba kace zaka kore kamar ka ta kawo kamar kenan in an ce yadullahi fawqa aydihim hannun Allah sai ka ce ai ba a ce Allah na da hannu saboda hannu yana da yatsu to da mun kai ka ce hannu mai yatsu ne dama kai ka ta hannu irin da aka ne ko a kasuwa akwai hannu wanda baya da yatsu ba akwai hannun jari ba kenan sifofin Allah za a bar su yadda suke yadda ya faɗi abinsa don ya fi mu sani da ya faɗa kuma don magabata ba su canza su ba amma za a tabbatar masa da salama a cikin sifofin nan cewa babu na ƙasa a ciki mu kuma namu takuɗe suke da salama Allah ta'ala malikul mulk ne mamallakin iko wani lamun malikul mulk tutul mulka man tasha ko kenan mulkinsa ya game komai ya game kowa ya game ko'ina ya game lokuta da zamun nan shekara goma da suka wuce mai mulkin najeriya ba shi ke mulkinta ba yanzu mai mulkin jihar sokoto ba shi ke mulkinta ba shekara ashirin da suka wuce wanda yake sarkin kano ba shi ne sarki ba yanzu har ma yi wani sarki a gabanin a bayansa ya wuce wani ya taho haka da kuma haka to duk inda kake iko kuma za a tarar da yana da iyaka akwai inda baka ko sani ba bale kai ikon sa yanzu in kana cewa na local government da ka tsallaka wata local government wani ko sanin kama bai sannan umarni ba ka iya basuwa na a karɓi haraji ga wani shago saboda ka fita local government ɗinka kai ko a gidanka baka da cikakken iko don baka hana a yi abu baka sani ba ashe Allah salamun fi mulki salamun fi izzati don haka Allah ta'ala ce sabbaha lillahi ma fi samawati wal ardi wa huwa al azizul hakim Allah buwayayye ne kuma gwani ne العزيز ذو العزة الكاملة wanda ke da izza cikakka saboda me saboda la yusalu amma yaf'al ba wanda yace sai Allah don me ka kimar ruwa yanzu akwai mai sashi akwai mai hana shi to wannan shi ne buwayayye amma duk wanda ba shi ba ana iya challenging din sa da haka shugaban kasa na iya yin doka majalisa ta ce ta soke dokar nan ba ta yadda da ita ko kuma kotu ta ce dokar nan ta saba ma ka'ida zalunci ce kamar da kotu ta soke dokar shugaba Buhari game da canjin kuɗi da cashless policy kotu ta ce wannan zalunci ne kuma ta ci gaba da cewa duk duniya ba a taɓa irinsa ba kuma babu irinsa kuma ba a taɓa dokar da za ta ce ma mutane ku kawo kuɗin ku a aje ku bukata dokar ta ce kada a basu ba aka ce haka ya soke wannan doka to duk da ya cije ya bari sai an gaba zaɓe ba an saki ba yanzu an fara saki ba ku sani ba an saki ana na ana ci gaba da saki za ka yi za ka fi dubu ɗari biyar yanzu ni na karɓa amma fa sai kana da su ni ina da su ne ce sa idan kana da corporate kana ya karɓa har naira miliyan biyar kun ga an dawo da ya ja kotu ta ja yanzu waye saki to ina izza yana da izzar amma ragaggiya ce inda dan adam kake izza ka ragaggiya ce to haka duk halitta duk iko da kake da shi Allah yana da iko sama da kai shi yasa ake so in ka samu iko ka sassauta ka tura ce akwai wani mai iko sama da kai wani duk da matarsa in ka ga yadda ke hulɗa da ita ka gano cewa shi bai san akwai wani mai iko sama da shi shi ya ɗauka shi ne mai iko mutlak to Allah shi yake da almulkul mutlaq wal izzatul mutlaq mu kuma muna da mutlaqul hukm muna da mutlaqul izza so min tabi na girma muna da shi amma girma cikakke na waye na Allah fa nusbitu lahu al kamal al mutlaq mallaki al hakimi Allah gwani ne shi ne wanda yake da hikima tare da izzarsa kaga haɗuwar izza da hikima alheri ne domin idan babu hikima iko sai sa a yi ɓarna kamar yadda yanzu aka shigar da mu cikin wahalar cashless police aka ci wuya go ya zama ana sai da kuɗi nan gaba sai mun ba da labari jama'a mu ce mun rayu wani zamani na shugaban ƙasa Buhari wanda kuɗi aka rinka saidawa a sa kuɗi a sai kuɗi sai an yi dabara ran da za mu fara iftar ranar farko mun ba da kuɗi naira miliyan guda sai da aka je aka sai saifa da su ta miliyan guda sai aka sai da su dubu ɗari bakwai da yan kai da naira don mu mun sa ga akawun kuma su a gare mu sannan ka samu nairar da aka yi cefa ne muka fara buɗin baki na jama'a kuɗi ya sai kuɗi ka ba da saƙon kuɗi ka biya kuɗi a kai wani gari to ana fatawa haramci aka fara ne mutu in an yi haka ya halatta in an yi haka don ba yadda za a yi an wahala to kaga iko ne amma babu hikima a ciki ci ai ai abin da yasa aka yi dokar saboda ana so azzaluman da suka tara kuɗi a hana su amfani da su wurin zabe hikima kai ita ce a hana su satar amma ai shekara takwas ba hana su sata ba dan sun zo za su saki kuɗin nan a ce ba su saki babu hikima akwai dai iko kuma tsakanin ku da Allah wannan ya hana ai hada hadar kuɗin sun yi a bar su sun yi saboda suna da hanyoyi goma mu ne bayan Allah talaka mu ne bamu da ƙarshe mu muka sha wayar abinda aka taɓa yake ne shekara talatin da suka wuce muka sha waya ko tattalin arziki ya kare ko yanzu shine Allah kaɗai sai wanda yanzu a dalilin cashless ɗin nan jarinsa ya ƙare kai Allah kaɗai san wanda ma lafiyarsa ta taɓa wani ma ya rasa ransa kwanakin bayan na karanta wani labari live san da ya faru ranar zaɓe shugaban ƙasa in ta'adda sun biyo wani ya fito masallaci ma zai je da lasa suka sare hannunsa aka je wata ƙaramar asibiti da shi aka lallaba kafin gobe wuri ya kumburi aka kwasa aka yi babbar asibiti a birnin kano suka ce a bada dubu ɗari da hamsin to babu kashi aka yi transfer tun sati har la'asar kuɗi ba su sauka ba ƙarshe haka ana kallon shi ya mutu ba a taɓa shi ba izza ta yi aiki amma babu hikima ba ka kasancewar Allah al'azizul hakim hikima saboda ka in kana tadabburin qur'ani ka rika duba yadda Allah ke gwama sifofin sa wuri guda alaƙar su ko wata sifa da gurbinta sannan haɗuwar su kuma wani suna ne wata hikima ce babba in ka jace al'aliyul azim haɗuwar uluwu da azama wani abu ne daban in ka jace as-sami'ul alim haɗuwar sam'u da ilmi al-sami'ul basir al-azizul hakim al-ghafur ar-rahim wani wuri kuma sai haɗa kishiyoyin sifofin sai ce ghafiruz zambi وقابل التوب كما شديد العقاب كما ذي القول لهك لا إله إلا هو إليه المصير babu abin da zai sa ka san Allah ka so Allah kamar ka san sifofinsa Allah ya ji kan Sheikh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di a kullu yana kokari ya zakul waɗannan hikimomin da sunayen Allah a cikin tafsiri shi yasa na damu bana kwarai da gaske juz'ina na ƙarshe wanda nake amfani da shi ya ɓata kuma ƙila wani ya are shi ban sani babu littafin da nake jin daɗin karatu kamar sa karka ce mai akwai shi labarar ni ma ina da shi amma nau'in ya bambanta so da duk inda na farauto su fa'idodi na tafsiri nan nake rubutawa ke sa ba jin daɗin tafsirin da nake bana saboda yanzu karatun bana ne kawai nake yi amma a shekara yanzu yi karatu karatun shekara ashirin ashirin da biyar talatin shekara goma shekara takwas duk yana nan wurin zube ina amfani da shi kun ga misali ai mun yi sauka kafin haka ko ina tuna akwai wani rubutu da nayi akan musabbihat din nan guda biyar wanda a yanzu kawai dai ina tuna ya rubutu ban tuna komai a kansa amma da yana nan yana nan a wannan littafin juz'i na karshe na tafsirul karimir rahman ni ina mai mujalladi bakwai ne manya ba irin guda din nan ne tsukakke ba wanda ke da musa tsakiyar to na faɗi wannan da fatar idan wani ne ya are shi don Allah ya haƙuri ya kawo musa biyu sau da gaskiya ba karamar cuta bace gare ni rasa littafin in dai na mutu mallakin ku ne duk abin da na mallaka na littafi ba a gadon shi wuri na laburari za a kai shi maktabatar saba za a kai shi amma yanzu da raina ku bari in amfani da shi don Allah tabaraka wa ta'ala ci gaba da cewa wa huwal azizul hakim Allah buwayayye ne mai hikima kenan duk abin da kaga Allah yayi sai yana da dalilin sa yayi maka dadi ko bai maka dadi ba khalaqal mauta wal hayat wanda zai ce to wajen mi da Allah bai yi mu kawai jefa mu aljanna da aka wuce wurin ba yana da hikima liyabluwakum ayyukum ahsanu amala don haka idan abu yayi maka dadi a shari'a ka fahimce shi ka gano hikimarsa ya yi kyau in bai maka daɗi ba ko ka kasa gane hikimarsa ka ce wa hula azizul hakim Allah yana da gwaninta cikin abin da ya halitta yana da gwaninta cikin abin da ya kaddara yana da gwaninta cikin abin da ya yi doka da aka karkace ma Allah don mi ka bambanta mace da namiji a wurin wasu nau'o'i na gado karka ce ma Allah don me kace a kashe wanda ya laifi iri kaza ba a tambayar sa shi saboda gwani ne gwani shine wanda ba iya wa gyara ke zawo ga in an mutu ya kai makura ga Qur'ani kika ce shi gwani wai ya kai matsayin da ba za a iya masa gyara ba ba fa gaskiya bane ana iya masa gyara amma dai ya wuyata zaka iske ya sha Qur'ani ya sha ya dame ga ruwa ya shanye ta yadda ko bacci ka tashe shi duk abin da ka tambaye shi zai baka amsa duk yadda ka so ka kure shi Qur'ani baka iya akwai malam Nasir mai tafsiri a Damaturu afan yobe abin nan jigawa dutse babban masallacin dutse nasir adad nasir nasir yahya lokacin da su shek zarban za su yi masa intabiyun madina da gangan yan kwamitin an ce musu gogagge ne kwararre ne da gangan suka ce sai sun kure shi a qur'ani kuma ka suka tashi ba su kure shi ba daga baya aka bashi admission ya tafi madina ya kwalejin qur'ani lokaci ɗaya muka yi karatu da shi in kuna so hikimomin qur'ani ku saurari tafsirinsa kenan gwanintar ubangiji tana bayuwa ga cewa ba abin da zai yi wanda ba haka ya kamata ba sadaka in ya kaddaro ka mawadaci ka ce Allah gwani na gode in ya kaddaro ka matalauci ka ce Allah gwani talauci da kira ta alheri gare ni a lokacin da ya baka lafiya ka ce Allah gwani Allah ina godiya a ran da yake da ciwo ka ce Allah gwani wataƙila ciwon nan zai tauye ni ga wani abin da zai kawo mini rubushi da hasara ranar alkiyama maka wa huwa al-azizul hakim buwayayye ne zai yadda yake so amma a cikin yadda yake so hakimin gwani ne ku duba amsar da na Aisha ta bayar lokacin da wata mata ta tambaye ta tace ma baluna naqdi as-sawm wa la naqdi as-salah me yasa mata in muna al'ada azumin da muka sha za a ce mu ranka amma sallah ba za a ce mu ranka ba sai ta ce kana yusibuna zalika فنؤمر بقضاء الصوم دون الصلاة فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ما كان الآن زمن منذ الله ko manzo Allah na cewa su ranka azumi ta su ranka sallah mana haka shari'a take zaka wani magana don me don me babu kaga she mumini na gaskiya shine wa yusallimu taslima fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ومن هنا gaskiya shine wanda ya daddu abin da Allah ya shi daidai shi yasa babu mai jin dadin rayuwar duniya kamar mumin in asabatu sarra'u shakara fa kana khairan lahu in asabatu darra'u sabara fa kana khairan lahu walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min haka Allah ta'ala ce in al hukmu illa lillah ma ikhtalaftu fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah dokar Allah ta fi kowace doka dacewa ai saboda muna kira ga shugabannin da Allah tabaraka ta'ala ya ba su mulki wannan karo musamman a jihohin nan na musulunci da shari'a cewa su raye shari'a babu abin da ke kawo zaman lafiya kamar shari'a babu abin da ke kawo ci gaba kamar shari'a babu abin da Allah ke ɗaukaka mutane da shi kamar shari'a saboda da ita ce ake yardar da Allah sannan ita ce Allah ya tsara halitta a kanta rayuwar Allah ya tsara ta ne akan shari'a da an bauɗe dole a samu matsala da haka zaɓaɓɓen gwamnan jihar Sokoto da ya karɓi certificate, zaɓaɓɓen gwamnan jihar Zamfara da ya karɓi certificate, ina jin kebi inconclusive ake ko? Zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kaduna da Kano da Katsina da Jigawa da Yobe da Adamawa da Gombe da Borno da Bauchi da Niger a abin da Plateau Alhaji Ɗan Plateau a kyale su a saurara. muna kira gare su don Allah su sake duba yadda ake ɗabbaka shari'a a sake duba dokokin da sun ka kafa ta sannan a sake duba yanayin aiwatar da ita a kafa hukumomin da za su ɗabbaka ta wallahi za a ji daɗi kuma za a ni'intu kuma za a samu zaman lafiya za a samu kwanciyar hankali kuma za a samu ɗaukaka akan sauran jihohi arziki ma wallahi zai bunƙasa walau anna ahlul qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin min as-samai wal ard idan aka ji tsoron Allah kai imani aka tsaya ga dokar Allah to shi ko Allah alƙawarin zai bude albarkatun ƙasa zaka duk da talautin nan da muke fama da shi babban maganin sa ai shari'a kuma mun ce shari'a ba muna nufin shari'a ta dokoki na kotu kawai ba yanke hannun barawo bulale mazana ba ba nan kadai muke nufi ba muna nufin shari'a ga dukkan nawahi na rayuwa ya zamo za a ɗabbaka shari'a a ma'aikatan gwamnati a ɗabbaka shari'a a kasuwanni a ɗabbaka shari'a a tashoshin mota a ɗabbaka shari'a a ko'ina da ko'ina kuma alhamdulillah wancan karin da aka fara wannan yunkurin malamai sun yi rubuce-rubuce an yi kwamitoci an yi rubuce-rubuce akan ya ake aiwatar da shari'a kuma su joyin sun wara an gani an ci gaba irin zamfara irin kano an yi abin a zo a gani to ya kamata a sake raya al'amarin shari'a domin abin yana so ya ja da baya tabaraka ta'ala ya ci gaba da cewa lahu mulku samawati wal ardi Allah shi ke da mulkin samai da ƙasa duk inda ƙur'ani ya yi maganar sammai yakan kawo ƙasa da mufradi saboda ita duk da yake bakwai ce ita ma kamar sama amma jinsi guda ce shi sa ce wa minal ardi mithluhun yadda sammai suke bakwai ƙasa ma bakwai ne to da duk inda ka gance mulku samawati wal ard to ƙasa din na nan da jinsi ta guda bakwai yuhyi wa yumit shine mai rayarwa shine mai kashewa baka duk wanda ka gani a raye Allah ne ya bashi rayuwa kuma duk wanda ka ga ya mutu Allah ne ya kashe dan adam bai isa ya kashe mutum ba ya dauke masa rayuwa sai da izinin Allah a lokacin da Allah ya tsara don haka rayuwa da mutuwa a hannun Allah sai idan ka sauna zaka daidai tsoro kamar da Khalid ibn Walid yake faɗa yaƙi ɗaya ɗaya yaƙi hamsin Khalid ibn Walid ya jagoranta amma ya zo ya ciwon ciki zai mutu bisa ɗakin bisa gadon matarsa ya ce ala lana mata ayyulul jubana kada Allah ya sa matsoraci ya bacci sau hamsin ina zuwa yaƙi matsayin jagora amma ban mutu ba sai yau da ajali da ya zo ya ce kada Allah ya sa matsoraci ya kwana na ka kwantar da hankalinka kullum yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana ala Allah falyatawakkalul mu'minun wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan kowane irin abu shi sai ce ala kulli shay'in haka babu wani abin da za a ce wannan Allah bai iya yin sa sai dai bai so yin sa ba ko kuma hikimar sa bata nuna yin haka ba kuskure ne ka ce Allah bai iya yin kaza babu abin da Allah bai iya ko menene iyaka ka ce impossible ko gare ka yake impossible ko bai impossible bane da Allah dalili kuma ya shayin abubuwa wanda gare mu impossible duba kawai cikin suratul baqara wurare biyar Allah na maganar rayuwa da mutuwa ta anan duniya a mutu kuma a sake tasowa akwai impossible din da kai mutu ya mutu a ce taso ko mai rai ya mutu a ce taso wuri biyar cikin suratul baqara kadai Allah ya faɗi mai rai da an ka kashe an ka koma ta da shi ta da gare ka impossible amma ga Allah ba abin da impossible sai dai akwai abin da ba hikimarsa ba ne ya shi za ka yanzu nan muna karfe biyar na la'asar ba hikimar ubangiji ba ne ka ce Allah ka waye gari yanzu yanzu in yana so zai iya yin haka nan yanzu nan amma ba hikimarsa ba ce haka nan saboda haka ran da ya so zai yi wani abu mai kama da wannan game da annabi suleiman annabi dawud kai yasa Allah ya dawo masa da rana ko ba ka ba annabi suleiman ne ba rudduha alayhi fa kafa gaba sab ba tare ba kin sa annabi suleiman ba annabi dawud ba ce eh haka ne annabi suleiman alayhi salatu aka dawo masa da rana sai sallah sannan ta gushe so ubangiji ba abin da bai iyawa ko huwa ala kulli shay'in qadir sannan sai Allah ta'ala ya faɗi siffofin bajintarsa a ce huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli shay'in alim to wannan jumla ta ƙarshe huwa bi kulli shay'in alim ita ce sila ta waɗannan siffofin guda hudu huwal awwalu falaysa qablahu shay wal akhiru falaysa ba'dahu shay wal zahiru falaysa fawqahu shay wal batinu falaysa dunahu shay وهو بكل شيء عليم أوليته قبل كل شيء آخريته بعد كل شيء ظهوره فوق كل شيء بطوله دون كل شيء in baka fahimci wannan ba sai ka dauki kamar akwai tanakuzi babu tanakuzi shi yasa wasu sufa yake daukar wannan su buga shi ga wahidatul wujud wahidatul wujud ita ce Allah na cikin komai komai ba Allah ne to ai kafin Allah ya saka sai da Allah ce sabbaha lillahi ma fi samawati wal ardi ashe abin da asama da kasa daban da Allah don suke tsarkake shi ya za ka yi kace don ya ce wa zahiru wal batinu kace kuma ya cakuɗe da kowa haka jahamiya masu ce Allah na ko'ina ba a yi mai bagire su ma suna ta'awar zahiru wal batinu yana nuna mai yana nuna Allah na ko'ina duk wannan jahilci ne, cewa huwa bi kulli shay'in ali. Za ka koma ga fassara annabi sallallahu Alaihi wasallam ma cikin addu'arsa, Allahumma anta al'awwalu falaisa qabla kashe, wanta lashiru falaisa ba'da kashe, wanta zahiru falaisa fauka kashe, wanta albaqinu falaisa duna kashe. Yani, la ya hulu duna kashe. Shi sai ce, wa bi kulli shay'in ali. Ba abin da za a yi maka shamaki da gare shi. ba abin da ke maka shamaki Allah shi ne na farko wanda babu farko gabaninsa da an yi farko gabaninsa shi ma da ya zama halittarsa ba halitta ba ne duk abin da annan shi ya yi shi daga baya amma shi akwai shi sadda babu kowa za ka wal'akhir komi zai kare shi yasa katab Allahun sana ala kulli shai ta ce kulluman alaiha fa'al يفدى كل شيء ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام fuskar ubangijinka kadai za ta tsaya mana zatin Allah zai tsaya wanda a cikin zatin Allah akwai fuskarsa don haka ubangiji ya hukunta komai daraja halitta sai yin san da babu shi akwai ran da babu mala'ika jibril babu mika'ilu babu israfilu su annabawa yanzu an ma wuce wurin babu su a rayuwa yanzu to waɗanda annan ɗin mala'iku za su mutu aljannu za su mutu halittu gaba ɗaya duk abin da an mai rene mai zai mutu sai an kai ran da Allah zai ce liman al-mulku yau babu mai amsa masa sai ya amsa maka sai lillahi al-wahid kaga shi huwa al-akhiru alladhi laysa ba'dahu shay wa adh-dhahiru falaysa fawqaka shay ba kowa sama da Allah Allah yana birbishin komai shi yasa kira kansa al-aliyyu ba daukaki rafi'ud darajati sai ce zul arshi don komai na karkashin al-arshi to kana da yace wal batin falaysa dunaka ba wai falaysa tahtaka ai bai ce tahtaka ba inda yake ba komai karkashin ka kaga ba zai yi ba dama sai ce falaisa dunaka shay ma'ana ba wani abin da ke sha makance ka daga komai za ka sai ce huwa bi kulli shay'in alim kaga wannan yayi daidai da wacce ayat da Allah tabaraka wataala ke cewa ma yakunu min najwa salatatin illa huwa rabi'u wala khamsatin illa huwa sadis wala adna min zalika ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة والله إن الله بكل شيء عليم wani shine mihwar na aya idan baka gano mihwar wato turkin da aya take a kansa ba sai kai ta buga buga wajen fassara ka kasa ganewa ko kai jahilci da wauta ko ka sa bid'a so cewar da Allah bi kulli shay'in alim shine mihwar na aya kamar yadda anan ma shine mihwar ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi ku dibo ta hikimar ubangiji anan Allah ya ce mutane uku ba su ganawa sai Allah an da hudun su hudu ba su ganawa biyar ba su ganawa sai Allah na shidansu sai ce ko ƙasa da haka ko sama da haka sai yana nan tare da su kaga ashe ubangiji da gangan bai ce ma ya kunu min najwa isnani dun da za ce illa huwa kaga an dawo magana kiristoci salisu salasa sai Allah ya kauce mata sai fara da salasa amma sai dace wala adna min zalika kaga biyu ke duk mutum ɗaya bai ganawa ko mutum ɗaya na ganawa ubangiji na so ya ambaci biyu amma yana so ya kauce ma mugun lafazi irin da ke da soci cewa Allahu salisu talata Allah shine na uku uku so haka magana in tana da muni an fi son ka kauce mata wannan yana cikin hikimar zance ja magana ta gitto ga ta haka take sai ka maza ka kauce mata na ba ku labarin hadi da mahadi ƴaƴan mansur ko ƴaƴan abu jafar mansur wanda ɗayansu aka bashi ya bashi dunkulen aswaki sai ce masa menene wannan kaga menene jami'in miswak masawik to ba har masawik harshen damo gare ta masawik tulin aswaki ko kuma masawik miyagun ayyukanka sai ce shi ma haza yana duba sai ce mahasinu amirul mu'minin kyawawan ayyukan sarkin musulmi kaga ya gano kalmar da ake so ya kauce ma shine adadin zance kamar yadda aljannu suka ce wa inna la nadri asharrun urida suka kauce ma Allah domin fil ardi am arada bihim rabbuhum rashad ga rushin alheri sai suka jingira ma Allah kamar yadda annabi Ibrahim shi ma alayhi salatu wassalam yake cewa allazi khalaqani wa huwa yahdini والذي هو يطعمني ويسقيني tace wa idza maridtu fa huwa yashfini sai mai da ciwo ga kansa hikimar zance kenan to in baka san sirrin lafazin qur'ani ba to zaka zo kai ta samun damuwa dangane da fassarar sa me Allah ya ce bayan haka والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم واستوى على الأرض يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله
هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام Allah shi ne wanda ya halicci sammai da ƙasa a cikin kwanaki shida yana koya mana a yi abu a hankali sun mastawa alal arshi sannan sai ya ɗaukaka akan al'arshi istawa ala wartafa a haka magabata sahabbai da tabi'ai da tabi tabi da suka fassara sun mastawa alal arshi sannan Allah ya ɗaukaka akan al'arshi to masu son jidari sun ce to kafin ya halitta samai da ƙasa ba sai mu ce shi ya sani shi ya sani da yake mu ba sani amma dai ya faɗa mana bayan halitta samai da ƙasa yana saman kan al'arshi to kafin nan kuma bai ba mu labari ba a bari mutum lara ka tambaye shi amma dai ya ɗaukaka kan al'arshi zai ce a su ba sai da wannan bari a gyara ne sai ce istawla to inda matsalar take in ka ce istaula wato yayi kokarin yayi rinjaye kenan da baya da rinjaye yayi rinjaye akan al'arshi inda ka ji istila'i to juyin mulki ne kenan a da al'arshi hannu wani yake ba shi ba ka bar shi yadda Allah ya kawo abinsa ya fi maka sauki kuma haka magabatan suka bar shi al-hafiz Shamsuddin az-Zahabi rahimahullah إلى للتبع العلو للعلي العظيم أن بقى شيء سنة العلو للعلي الخفار سيدي كاو نفسي دا قرآني دا سنة دا مغنغلو صحابي دا تابعي دا تابع التابعين دا معلمان دا سكبيو بايان سحر زوا كرين هدو سيدي كاو نفسي دا لي أكو دا ستين أكد سي الله ينا سمع العرش سيدي كالو بليتي با واني مغباتي واني ليتي الله بايا كان العرش بابو شاك za ka cewa Allah yana ko ina magana ‘yan baya ce, ‘yan bayan ma ba na kirki ba. Malamai ka wanda aka sani, duk wanda ka sani na kwarai, ya tabbatar da Allah yana kan al'adu. Sadaka ‘yan kace baka san da Allah yake ba, to don kana jahili ne. Ba don ba a sani masu ilimi sun sani. Ba ƙauya ma baiwa annabi ya tambaye ta ainihin Allah sai ce ba, ko kuma ta yi nuni. Ta ce yana sama kuma Allah ya tabbatar da imanin, annabi ya tabbatar da imanin. kai zuciyarka ma fa tana faɗa maka gaskiya Allah na sama don da ka ji damuwa wallahi zuciyarka sama ta ka koma ashe kuran yi wa damuwar kana ina sama ta alƙibla addu'a da zarar zuciya kana da damuwa ko kan kana dole wala zuciyar nan tana sama kwarai da gaske daidai wanda ya tashi bai babu ilimi babu zai maka haka ya nuna maka Allah yara ƙanana za ka ji suna faɗa lokacin muna muna wasa da fari in fara ta mutu mai na riga ki faɗo ma Allah ba mu san komai ba wanda ya koya mana fitira ce fitira ka tana gwada maka Allah da sama sannan addinai saukaki sun tabbatar da wannan gari ba kiristoci ba su yarda da wannan annabi musa alaihi salatu wasalam dan ya faɗi wannan ne fir'auna yace to a bari ya gina gidan sama ya gani ko zai cimma Allah shi ya dauka sama irin wagaci da yake kar sai babu jirgin sama lokacin sa balle ya taya mai nisa ya gano ashe saman ma babban abu ce ibn li sarhan la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa attali ila ilahi wa inni la'azunnu kadhib ina ma san ƙarya yake ba wani ubangiji a sama da kaga ashe in ka ce Allah baya sama to aƙida fir'auna kake bisa gare ta kwarai kuwa yace ya'lamu ma yalju fil ardi tare da yana sama abinda duk ya shiga ƙasa Allah ya san shi zaka in mutum ya mutu an ka turbude shi Allah ya sani in kwaye gero aka sa aka jawo aka yi bizne kuma Allah ya san da ita idan ruwa ne suka sauka suka sauka cikin ƙasa ƙasa ta tsotse kuma Allah ya sani ya alam ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha duk abin da ke fita cikin ƙasa kuma Allah ya sani kuma bi tafsil kwaya kwaya zaka duk itacen da ke duniya Allah ya san su ya san sayun su ya san rafun su ya san ƴaƴan su ya san furannin su ya san ganyayyakin su kuma yana kula da su ta yadda wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha ganye guda a bishiya guda a gidanka idan ya fado Allah yana sane da mutuwarsa da faduwarsa to ina ga sauran itatuwan da ke cikin dazuzzukan duniya kai za ka yi magana kai da ɗan abin da ka gani ko ana gaya muku ɗan uwanmu ba a kebe da ya ji malami na wazi yace ilmi ya fi ƙasa faɗi sai lafiya ce ai ka taɓa zuwa ɗakin gari mallam ya ce a ai ce to ci gaba da ci gaba da ci gaba da warginka wato wargi da da ya taɓa zuwa ɗakin gari yadda ƙasa take da yawa to da ya san ilimi kaga shi da birnin kafa ɗakin gari ɗaya sani shi bai ma san wai duniya ta wuce jihar kafa bale najeriya bale afirka hulɗa amma iya wanda ya sani gane ka tafi ilimi yawa to duk tunda malai ce ƙasa tafi ilimi ya fi ƙasa yawa daga wannan kila bai taɓa zuwa ɗakin gare ba ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju min duk abin da ke shiga ƙasa Allah ya san shi abin da ke fitowa na albarkatu Allah ya san shi wa ma yanzulu min as-sama' duk abin da ke saukowa daga sama Allah ya san da shi sawa'un ruwa ne digon ruwa duk da zai sauko Allah ya san da shi sannan albarkatun da Allah ke saukarwa Allah ya san da su mala'ikun da ke saukewa saukowa Allah ya san da su aljanu da ke yawo cikin sarari sauko Allah ya san da su tsuntsaye da duk halittun sama masu saukowa Allah ya san da su wa ma ya'ruju fiha abin da ke tashi zuwa sama kuma Allah ya san shi zaka duk da dawo abinci ake yi hayakin da ke tashi zuwa sama kuma Allah ya san shi wato ubangiji yana so ya gwada maka ihatatu ilmihi sai ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum duk inda kuke shi yana tare da ta yaya wallahu bima ta'maluna basir Allah na ganin abin da kuke aikatawa kaga ashe ba ta kai Allah nan cikin masallaci tare da mu ba a yana tare da mu domin yana ganin mu yana tare da mu domin ya alamu yana sane da mu ko wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid ya fi kusa da kai fiye da jijiyar wuyanka kenan ilimin Allah ne ake kwatanta mana sai a kawo bayanan da wasu ba su ganewa wa huwa ma'akum aina ma kuntum duk inda kuke yana tare da ku sai ka ce Allah na ko ina da zatin sa eh Allah na ko ina da ilimin sa Allah na ko ina da saninsa Allah na ko ina da ganinsa Allah na ko ina da jinsa Ibn Taymiyyah yace ba abu gama Allah misali amma wata lokacin da yake sama yana tare da na gida yana tare da matafi kaga wani abin da hankali yake gane yana tare da na gida yana tare da matafi amma yana sama kafin kwakwalwar ka ta ɗan gano maka kaɗan cikin abin da ake nufi mun sauke wasu tsiya a wannan masallacin amma ina ba da tara a ci gaba da karanta ta domin babin asma'u sifat babi ne mai kaya amma babi ne goda bai lafiya ga ahlus sunna in ka fahimce shi baya da matsala to da zarar baka fahimce shi ba kuma to akwai damuwa zaka da Allah ce huma akum aina makuntum sai ce wallahi bima ta'maluna basir kenan menene mihwar na wannan aya wallahi bima ta'maluna basir albasar basar Allah azza wa jalla sai ce lahu mulku samawati wal ard له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور na'am يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور
lahu mulku samawati wal ard mulkin samai da mulkin kasa dunna Allah ne saboda ka in ya yan maka ya baka ne cikin kudurarsa wa ila Allah turja'ul umur mu zuwa ga Allah ake mayar da dukkan al'amura komai da komai ga Allah yake koma da haka duk mai rai zai mutu ya koma ga Allah kuma duk al'amura na addini ga Allah ake mayar da su haka al'amura na duniya da wanda suka keɓance ka da su wanda suka keɓanci mutane da komai da komai ga Allah ake mayar da su shi sa idan damuwa ta same ka to ga Allah ake son ka koma yulijul laila fin nahar Allah na shigar da dare a cikin rana wa yulijun nahara fil layl kuma ya shigar da rana a cikin dare shi sai amfani da kalmar ilaj shiga in kuka lura ba musaya suke yi ba ba kwatsam rana ke tahowa ta kusa da dare ba ba kwatsam dare ke tahowa shiga da rana ilaji suke yi ko shiga kaɗan kaɗan kuma na wata hikima ce ta ubangiji shi sa Allah yawaita faɗinta a cikin alƙur'ani yuliju laila fi nahar wa yuliju nahara fi layl kuma wannan hikima ce ta ubangiji ta ya bambanta yanayi domin mu samu lokacin aiki da lokacin huta qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah yatikum bi laylin taskununa fi da Allah ya so ya mai da duniya rana gaba daya wani ubangiji ne gare ku wanda zai ba ku daren da za ku samu natsuwa a cikinsa. To wal'ak, lau ja'ala Allah wa alaikum laila sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghairu Allah yatikum bi dhiya afala tasma'u ba ku ji ana tawazi ba ku ji da Allah ya mai da duniya dulun gaba daya wace hukuma wutar lantarki ce za ta ba ku hasken da zai amfani zai ishe ku shi yasa tsarin jikin ɗan adam kansa Allah tabaraka ta'ala ya yi shi awa bibbiyu har sau goma sha biyu mun gaito wani malami daga zaria ya sunansa dr isako dr kabir ko a wannan matsalatin yana sabon budawa ya yi mana bayani dangane da kiwon lafiyar ɗan adam sai ce tana farawa ne daga kiyaye kowane lokaci mai kamata ka yi da an ce maka rana ta faɗi awa biyu na farko akwai abin da gangan jiki ka take bukata haka awa biyu masu bi musu haka awa biyu masu musu har ka zagayo don haka akwai lokacin da ya dace da bacci akwai lokacin da ya dace da aiki idan kai aiki a lokacin bacci kai bacci a lokacin aiki jikinka bai komawa daidai to a cikin haka ne tabaraka wa ta'ala ya jefa mana tsarin salloli guda biyar kana cikin bacci lada da ce as-salatu khairun bidan ce tashi tashi tashi maslahar ka ce jikinka bai bukatar bacci a wannan lokacin yanzu ake so ka tashi amma da zarar an yi isha'i to daga nan har zuwa karfe goma sha ɗaya to in kayi bacci babu illa sha ɗaya zuwa karfe ɗaya shi ma in kayi bacci babu illa amma da karfe ɗaya tashi ka ɗan bauta ma ubangijin ka mana a wannan lokaci ilimi ya tabbatar da cewa ana son na farko dai ka yi tsaye na wani lokaci ana son ka yi ta'amuli da ruwa ana so ka duka to da in ka yi sallar dare duk ka duk ka ɗauki wannan aikin lafiya kiwon lafiya shi yasa akwai nau'in curutoci da ba su cika kama masallata ba musamman masu sallan dafilfilin dare kaga wannan duka da muke da tasowa da sauransu eh bautar Allah ne muke yi amma Allah ya kera jikin yana buƙatar wannan exercise din kuma in ba kayinsa akwai curututun da ke iya kama ka shi yasa wani ciwo sai ya kama musulmi nan take ya warke wani kamun da ya wannan ciwo ya kama da ba musulmi ya ke warkewa na taɓa ba ku labarin wani abin da na karanta ma'aikata da annoba ta game kowa da kowa banda ƴan ƙwarorin ma'aikata ko sai ka duba su kaɗai ne musulmi a ma'aikatar ƙasar jamus to ya kai haka aka ce su ana cikin aiki suke fita su yi alwala shaƙa ruwa da fyacewa da suke yi a zahar da latar sai Allah ya kare su da wannan daga kamuwa da wannan annobar wadda tana fitar daga wasu sanadarai da kamfanin ke fitarwa nan ce baka alwala tana da fa'ida sahiyya dan health benefit sai ka ce kai anya duk abin da kaga Allah ya ce ayi to haka ya tsara rayuwar ta tafi akai in ba a yi shi ba akwai wani na kasu da wata tawaya da za a samu a dalilin wannan tabaraka ta'ala ya ce me wa huwa alimun bi zati sudur kuma Allah shine wato wanda yake mai cikakken sani alim yace alim suke alif mai cikakken sani da za ta sudo da abin da aka ɓoye a cikin kira Allah ɗaya a haka shi yasa yace alamu sirra wa akhfa sirri shine in jawo alaramma ga kunne in mishi magana wanda shi ɗaya santa menene wa akhfa da wanda yafi wannan boyewa shine bar abina cikin na kowa ban faɗa ba yanzu akwai abin da nake son yi yau bayan tarawih wani ɗaya na sani tun na fi ku ilimin wannan don yana cikin raina kuma kuna da naku a rayukan to Allah ya san nau ya san naku shine alimun bi zati sudur la takhfa alaihi khafiya ba ya boye ma Allah in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu mhm lahasikum billah da farko ubangiji ba ta yi kawai in ma mun boye ya sani ce ko mun boye sai ya mana hisabi sabbai sai suka fara kuka da ce to ubangiji wannan kai yana da nauyi domin abinda zukata ke faɗi fa yawa gare shi wani lokaci haka kawai zaka zauna ka zama mushriki a zuciyarka wallahi tallahi ka rika faɗi wai to shi wai Allah ya akan guda da ya kaza ya dan an ta hadda wannan sai an mana hisabi akwai matsala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce a kar ku yadda mutanen da Musa suka yi qulu amanna billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir suna gama fadin haka sai ga Jibril ya sauko Allah ya ce a fada maka amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minuna duk sabannan da annabi kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir sai la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to wannan ba mu iyawa da shi na zuciyar mu ba mu iyawa da ka sai Allah ya dauke mana shi shi na Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa rufi'a inna Allah azza wa jalla afa an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam Ubangiji ya yafe ma al'umma ta duk abin da suke batun zuci da shi, in dai ba su faɗi ba ko suka ɗau mataki. Shin sa da ka rubuta wa matakka takardar sake ko ka bata ko baka bata ba za mu yi maka fatawar matakka ta su. So da ka ɗau mataki, rubutu ba ɗauka mataki ne ba? Ci to ai mun faɗa mata ba, ko dai ka dai rubuta. Ya, ai ni ajiya ne karkashin filo ita ta gani, ko ba ta ganin ba ma ta sau. Don abin da aka yafe shi ne wanda ba a furta ba, ba a ɗau mataki ba. wannan sura da surorin musabbihat daɗin karatu gari saboda ni sura suna magana ne game da Allah mun ga maganar aljanna ko mun gama shan wannan daɗi to kwanukan nan kuma in Allah ya so za mu ci gaba da shan daɗin sanin Allah ni a gani na sanin daɗin Allah nan wato shine tushe jin daɗin aljanna shi ke bi mishi to kuma da sanin Allah da jin daɗin sanin Allah ake samun ni'ima da jin daɗin shiga aljanna ya Allah ka azurta mu shiga aljanna ya Allah ka yace mana zunubanmu da kurakuranmu ƴan uwa ina sanar da ku tsakani da Allah ina cike da farin ciki da yadda bana mutane suka jajirce suka saki jiki suka yi ta sadaka saboda Allah daga jiya zuwa yau in Allah su sama da mutum dubu suka aiko sakonninsu ta wannan access bank yanzu haka ga wayan nan gabana a jima duk ina kallonta muna karatu kuɗi ɗaya ke ta shigowa galibi kan na bayan Allah ne naira ɗari naira ɗari da hamsin naira ɗari uku amma ina tabbata muku daga jiya zuwa yau sun fi miliyan ɗaya ina laifi jama'a kuma da haka muke gina al'umma ni na san watan ramadan watan alheri amma a sauran watannin ma da muna dagewa a haka da al'umma ba ta tagayyara to lis yana nan muna ci gaba da yi na bayan Allah waɗanda muka saba taimaka ma bana kan ga alama har ma waɗanda ba saba taimaka ma ba za su shiga cikin Allah yanzu amma dai za mu fi ba da ƙarfi ga categories guda biyu su ne marayu waɗanda ba su da gata a cikinsu za mu shigar da gajiyayyu mana waɗanda sun kai yanayin da ba su iya sana'a kashi na biyu su ne marasa lafiya to wannan insha Allah za su shiga a ciki ubangiji mu dauke sarki ya karbi sadakokin da muka yi ya kuma ba mu ikon ci gaba da yi wanda ya bayar kar ya ce ya gama ya ci gaba da yi idan ka ba da ɗari shekaran jiya jiya ma ka ba da ɗari yau ma ka sake ba da ɗari haka za mu yi ta yi har mu samu mu taimaka kuma wani bawan Allah ya ba da gudunmuwar naira miliyan biyu shi dai ƙashin ransa wani ma ya ba da dubu ɗari biyar so kun ga alhamdulillah abin yana ta ƙara albarka ubangiji ya karba wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk